anu mutum ne wanda yake da ibada don yayi wa kansa fiddawo sau uku sau uku yayi wa kansa fiddawo e ya tasaddaqu bi zinati nafsihi jilatan idan ya nemi azurfa nauyin azurfan sai ya auna da kansa azurfan yayi daidai shi sai ya ce to na yanta kaina na yi wa kaina fiddawo sai ya sadakar da kuɗin eh kuma sau uku ya haka sai ya tara azurfa ya tara azurfa nauyin azurfan nauyin zai kai kamar shi a yanzu kuwa in zai zaka tara azurfa nauyin zai kai kamar kai kawo kilo a za duk wannan gurzu din da muke faɗa ai kun san gurzu to kaga guda ɗaya ma wajen nawa ne ba ya kai wajen dubu goma ba to kaga dubu goma nan gurzu ne guda ɗaya to irin wannan gurzun nan zaka tara kamar dubu fa kafin aƙalla ya kai nauyinka in ko zai kai dubu to ka tabbatar fa miliyan goma ne eh zai ware kuɗi kamar miliyan goma ya sadakar ya ce ya yi kansa fidawo shi fidawo kala uku ne akwai na addu'a akwai na kuɗi eh sannan kuma bayan wannan ka nemi kusanci da Allah kai wa kanka fidawo in ka ga dama ba sai malamai sun ma addu'a ba kuɗi za ka tara mai nauyi kamar naira miliyan goma ka ce Allah ka shaida wannan kuɗin na fanshi kaina da shi Allah ka sa ni aljanna in ka ce a ina ka samu haka a suratul baqara ne ba baqara ba ne a can suratul kahfi eh lokacin da wasu bayin Allah guda biyu aka samu ake magana ɗayan ya gina gona saboda Allah da annabi ya sadakar ɗayan kuma ya ɗau kuɗin sai ya ce to shi kuma ɗan uwana Allah ka saya min gona a lahira ina fata kun fahimta da ya sayi bayi ya ɗau kuɗin ya bare ce Allah ka ce mun bayi a lahira bayi ya ja mana wannan ayan nan da yake cewa huwa yuhawiru ana a kasar a kasar ma min kamalan wa azla wa huwa yuhawiru huwa ana aktaru min kamalan wa azla fara wa da kala wa dakala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi ala قال ما أظن أن تبيل هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة wala in ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا wannan mutanen guda biyu amma gaba kaɗan dai wa ƙala قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب مم.
ثم من نطفة ثم سويك رجلا لكن لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا مم.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله مم.
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا wannan ayar mutane ne guda biyu mahaifinsu ya rasu ya bar musu dinari kimanin dubu takwas takwas wani ruwayan dinari dubu hurhudu ɗaya mutumin da ya tayi da dinari dubu sai je sai gonan da ba irinsa da ya ji dan uwansa ya sai gona na dinari dubu sai dau dinari dubun ya ce Allah ni kuma na ba da hi sadaka ka saya min gona a gidan aljanna sai dan uwan nasa ya dau dinari dubu ya je sai bayi sai ya dau dinari dubu ya ce Allah ni kuma ka tana damun bayi da matan hurul aini ya dau dinari dubun ya je ya sayi abin alfahari da dawakai da makami da komai ya dau dinari dubun shi ma ba Allah ya ce a lahira abin tanadin wannan abin da haka kudin sa ya kare to abin da ya sa muka kawo muku wannan hikayar kaga anan ba maganan addu'a yayi wa kansa fida'u ne da zunzurutun kuɗi to shari'a ta yarda ka ɗau kuɗi ka sadakar ba da niyyar zakka ba ka ce da niyyar na wa kai na fi dawo Allah ya karba in ka ga dama kuma sai ka tara malamai ku zo ku karanta min qur'ani ya zama fi dawo gare ni to in za ka karanta qur'anin ba wasu za ka ba kuɗin da za ka yi sadakan ba wannan kuɗin sai ka ba su masu karatun qur'ani sai ka ɗauki kuɗi kamar miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar to kun ga kuɗin nan ni sadaka na baku ku karanta min qur'ani in sun karanta qur'anin kuma yanzu mai maka fiddawo a gare ka in ba wannan ba a karan kanka kuma za ka iya yi wa kanka ba kuɗin ma za ka yi sai ka yi la ilaha illallah dubu saba'in ko ka yi kulhu allahu dubu ɗaya duk wannan fiddawo ne da za ka iya yi wa kanka ba abin da ya shafi kuɗi ba to yi ne muka ce fiddawo ya kasu kaman gida ku to yi wannan malamin da muke baku labari shi azurfa zai auna da kansa in ya kai nauyin kansa ya ce ya yi wa kansa fiddawo ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau uku ya yi wannan don duk lokacin da ka zo ka sani kalidu shi ne tsaharu to kalidu shi ya yi wannan an muhammad bin amru ya ji daga Muhammad dan Amru dan Alqamata dan Waqafi Allaizu dan kabilar Laisiyawa an Abi Salama ya ji daga Abu Salama da yana daga ɗayan masana fiqhu mutane guda bakwai da wanda ake fada a birnin Madina ana Abi Huraira ya ji daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anna yahudiyan wani ba yahudiya ne malamai sun faɗa wannan ba yahudan to ‘yar uwar zainabu ce ‘yar uwar abdullahi bin salam wasu malaman suka ce a a wani ƙaunin zainaba ce binta harisu sunanta kenan ita wannan ba yahudiyar ahadat lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi kai bara shatar ranar yakin kai bara musulmi don kasan annabi ya ci kai bara da yaki kai bara din sunan birni ɗaya ne a ƙarƙashinsa ya fi birni arba'in ko da an yi yakin na farko a kaibara sai an je wannan birnin sai an je wannan birnin sai an je wannan birnin to annabi duk ya ci biranen da yaƙi sai wannan ba yahudiyar tahiriya ta tambaya annabi me ya fi so aka ce rasulullahi ya fi son karfata kafan gaba a dabba sai ta gyara kafan gaban a dabba ta soya ta gyara kuma bayan ta gyara sai ta sa guba wannan mai aikin ba namiji bane mace ce mace ta kawo wannan ta yi wa annabi ina fata kun fahimta to ya aka yi فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم to kaji annabi ya ci wannan karfatan su ma mutanen suka ci ya aka yi فقال ارفعوا أيديكم فإنها أكبرتني أنها To مسمومة lokacin da za a ci abincin ita naman da aka soya sai ta ce ya rasulullahi ta ce ku ɗauke hannunku ba ni ba naman kirki ba ne an sa mun guba kaga yanzu a nan mahallin shahin abin da ake so ka gane a karatun nan annabi yana magana da macece to yanzu ya yi magana da karfata kafar gaban dabba shi dai duk inda ka jan ya kafan gaba to jikin ma dai bai da rai yawa yanzu ba ma da akuyar aka yi magana ba ba da gangan jikin akuyar ba an yi magana da karfata tun da karfatan ta ce ya rasulullahi a ɗauke hannu ba ni ina da guba duk dalilin da ya sa aka kawo karatun ba don karatun daɗi ne da hiba a nan amma wannan shi ne mahallin shahid Mm.
فمات بشر بن البراء malamai sun ce bihir dan barra'i dai an ce dai wani ƙaunin ya rasu Mm.
وقال لليه- وقال لليهودية ما حملك على ما sai صنعت aka ce da wannan ba yahudiya ke kuma me ɗora ki akan wannan har ki hirya abinci ki hada annabi guba me ɗora ki akan wannan na'am قالت إن كنت نبيا لم يررك الذي صنعته kala ta ce in kunta nabiya idan annabi ne ai abin da nayi na guba dan ba zai cutar da kai ba Mm.
وإن كنت ملكا أر- أح- أرهت الناس منك wai idan sarki ne kaga idan ka koma ga Allah mutane sun huta da kai iya hujjar da ta faɗa kenan kuma ke wannan yarinya daga ganin annabi ba ki san annabi ba sai kin yi wannan mugun aiki ai shi annabi baya buya ai ke dai kurin dai zuciyar ki ba kyau wa amma daga ganin annabi shi annabi ai ba shi da kiyya shi annabi kuma ba a shakar cewa ko ba shi bane ko ba ki ba to amma Allah ya kaddara za ta gamu da azaba to sai da irin wannan aiki shi kuma abin ya zama daraja akan daraja akan annabinmu na'am قال فأمر بها فقتلت Kala wani kaula aka ce fa amara biya annabi ya umarta a kai ta. To dole ya za idan mace ta kai mutum za a kai ta yanzu anan fakulin malaman fikiwa anan suka ɗauki aiki. In dai mace ta ɗau makami za ta yaƙi mutum a kai ta. Amma idan an je yaƙi ba ta ɗau makami ba to kar a kai ta saboda wannan gubar a matsayin makami yake dole a kai ta. Mhm.
وقد روى هذا الحديث أنس رضي الله عنه kuma an sake rawaito wannan hadisi daga Anas yardan Allah ya tabbata daga Anas yana cewa وفيه قالت ai a wannan magana ma tana cewa ai tana nufin ta faɗa dai magana mummuna fa qala ma kana Allah يسلطك على ذلك da annabi ya ce ai Allah ba zai baki iko ba kai na inji wannan annabi namu Mm.
فقالوا نقتلها fa qalu sai sahabbai suka ce na katulwa bari mu kai heta ya annabi ya ce قال لا
ya ce a a kar a kai heta Mm.
وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه wannan ruwayan da ya ce a kai heta annabi ya ce a a to in aka yi wasa sai a bude wata kofa ta kai mutum ba tare da ya isa a kashe mutumin ba yanzu mace da mace suna zaune namun lafiya sai ɗaya kihiyar ta ɗauki abinci ko guba ta zuba abincin da za ta kai wa mijinta ka kula to idan ta ɗau abinci ta kai wa mijinta ke ita guba bakinta ba ce sai ta ɗau abincin sai ta zuba guba wannan kihiyar ta ɗauka ta kai wa mijinta miji yana cewa kai asibiti aka dawo ko bai mutu ba ko da abincin da yaransa yake ci wani yaro ya mutu to an tayi kaga wannan za a kai to matsalar kuma ba a gunta bane a gun wani ne da a wannan an dinga kai mutane to wani zai hada wani sammu dan a kai wannan annabi ya ce lakar a kai ta yasa ko guba ne mutum ya ba mutum hakurin ba za ka yi ba sai an zo da abin kotu an zo kotu an tabbatar ko ta hanyar rantsuwa ko ta binciken alkali ya yi abin to a nan ne alkali zai zartar da hukunci amma a kurin akan haka za a yi to za a kai wani ba tare da ya yi sa kai yi ba وكذلك روي عن ابي هريره رضي الله عنه من روايه غير وهب kuma wakazalika haka nan ruwaya an samu ruwaya daga abu huraira radiyallahu anhu daga ruwayan wato ruwayan da ba ta bangaren wahab din ba قال فما أرد لها kala yace ba ma arada laha ba a bujiro mata ba
ورواه أيضا جابر بن عبد الله رضي الله to عنهما an samu ruwaya daga Jabir dan Abdullah al-Ansari a ruwayan da Abu Dauda da Bayaki ya rawaito وفيه أخبرني به هذه الزراء wa bi a wannan ruwayan aka bar da ni bi ya zira wannan karbata da kanta ta baiwa annabi mu labari قال ولم يعجبها Jabir yace gaskiya matan nan ba a rike ta an mata hukuba ba وفي رواية الحسن amma a ruwayan da muka samu a gun tabihi ne Hassan Basari أن فقدها تكلمني أنها مسمومة annaba gazaha wannan karbatan Mm.
ta mun magana cewa ita tana da guba وفي رواية أبي سلمة بن عبد a الرحمن ruwayan da aka samu daga abi salma dan abdurrahmanu قالت إني مسمومة ai cewa dai ita mai guba ce وكذلك ذكر الكبر بن إسحاق kuma waka zalika haka nan zakar alkabar wannan labari mun ji ta bangaren malam iziyaga tunda labari ne na yakin kai bara to hi malam iziyaga hi ne imamul magazi e ko da wannan labari aka samu to an fi rinjayar da labarin da aka samu na malam isiyaga akan sauran labarai dai hi ya fi shahara a wannan fannin Mhm.
وقال فيه فتجاوز عنها أنا- to kaga dole a rinjayar da wannan shi malam dan isiyaga ya ce a in dai dangane da wannan matar ce zai na irin harisa to ba da jawaza alha muna ga annabi ya mata ahuwa ya mata rangwame Mhm.
وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله amma عنه hadisin da aka samu daga imamu bukari da imamu muslim ta bangaren anas hadamin annabi أنه قال فما زلت أعرفها في لحوات رسول الله صلى الله عليه وسلم to yi alarhi kuma in an duba na imamul magaji shi kuma anar hadamin annabi ne shi anar da ya kura ido ya ce ba ma zilta ni ban gushe ba a riwa ina ga alaman wannan guban fi lahuwa da rasulullahi eh kaman daga wuyan annabi zuwa ƙasa haka to alaman guban dai ina ga dan da yadda yake wa annabi hidima kafin ya ci wannan abin to akwai abin da ya kiyaye bayan ya ci kuma yana ga wasu canji na wasu abubuwa ya ce kai ina kiyayewa guban nan yana dan sauka yana tayi a jikin annabi ni dai na ga haka amma ba annabin ne ya faɗa ba shi mai hadamin annabi ne shi ne ya faɗa haka Mhm.
وفي حديث أبي to هريرة hadisin kuma na Aba Huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجهه الذي فأت to فيه yi kuma Abu Huraira duk wanda zai rubuta hadisi to yi ma kuma yana bayansa kale yace kaga ciwon da annabi zai koma ga Allah in ji Abu Huraira ya aka yi ما زالت أكلة خيبر تؤدني فالآن أو آن قد أد أبهري to annabi ya ce kaga abincin nan da na ci na kai bara to guban nan fa annabi ya ce yana dawo min kuma yanzu lokaci yayi kada da abahari ina ga zai yanke min jijiya wasu jiyoyi na daga wuyana to dalilin da yasa annabi ya faɗa haka wai ba dan yayi tasiri ba a'a mu gane cewa kuma Allah ya karrama shi da shahada gayi manzon Allah gayi annabin Allah gayi mursali gayi ulul azami kuma sannan gayi shahidi da Allah ya masa wannan kuma gayi siddiqi to kaji dalili wani daraja ce kan wata daraja yake bayyana mana dan mu gane wa haka ibnu ishaqa malam ibnu ishaqa imamul magazi shine ya rawaita haka in kana almuslimuna la yarawna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bata shahidan ma ma akramahu Allah bihi min an-nubuwwa to ibnu magazi yace wato imamul muhaddisina eh imamul magazi yace an la yarawna haqiqa in kana muslimuna musulmai suna gani da ya rauna suna tsammani ya rauna anan tsammani yake a ya rauna tsammani ya kawo ana rasulullah ya sanar lalle musulmi sun tsammatar da cewa annabi ya yi shahada tare da ma abin da Allah ya karrama yi na annabta kuma gahi ya yi shahada kaji waƙala ibn suhunin amma malam dan suhununu shi kuma abin da ya gaya mana shi ne muhammadu ɗan suhununu ɗan sa'idu mutum birnin tunuki kaji ɗan suhununu yana cewa ajma halin hadisi an na rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ma qatala al-yahudiyya allati sammathu to yanzu wannan malamin ɗan suhununu yace ajma halin hadisi malaman hadisi ba sun yi ijma'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah katal da yahudiyatin ladi ana ganin annabi ya kai wannan ba yahudan da ta masa samu to su kuma malaman yaƙe yaƙe sun ce ba haka ba to Allah dai shine masani wa qad zakarna iktilafar riwayat bi zalika ana bi hurayra wa anas wa jabir radiyallahu anhum kuma hakika mun ambata muku sabanin ruwayoyi akan haka din da ruwayan da muka ji a gun Aba Hurairah da anas hadamin annabi da jabar dan abdullahi al-ansari to ha ila yau kuma wa fi riwayati ibn abbas radiyallahu anhuma amma a riwayan da yazo abdullahi dan abbas
annahu dafaha li awliya'i bishr ibn al-bara'i faqataluha
Allah da ba ya kama wannan ba yahudi aka bada ita li'auliyayi ga waliyan bishir dan barrayi tunda yi bishir dan barrayi ya mutu to fa kataluwa sun kai ta tunda qur'ani ya faɗa wa man qutila mazluma faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusri fil qatl innahu kana mansura to ganin wannan yasa ana ganin an bayar an kai ta Allah dai kuma shine masani wa kadhalika qad kutulifa fi qatlihi lillazi saharahu to malamai suna sabani a cikin kayayin da aka yi lillazi saharahu ga wanda aka yi wa dabo din na'am qala alwaqidi wa abuhu anhu asbatu indana kuma waqidi yace a mu dai rangwamen da aka yi wa yarinyar nan to mu a gunmu ya fi tabbata ba kai yawan ba rangwamen ne ya fi tabbata mu a gunmu in ji shi na'am wa qad ruwiya anhu annahu qatalahu kuma yi din ma da yace dai a wani ruwayan da aka samu a gunsa kuma yace an kai hita yace wannan ne mu tabbata gunmu kuma ya komo yace an kai ta wara wala hadith al bazaru an abi sa'id ai duk wahala suke ya duk matar da ta kai wa annabi guba annabi ta cuta annabi in ma ba kai ta ba Allah ne ya kai ta in ma ba kai ta ba Allah ne ya kai ta Allah zai bata ne haka bai ganin mutum ka ba annabi guba yace an kai ta ba kai ta wahala kuke ko kun bari Allah zai kai ta mu dai abin da muka gane kenan na'am na'am wa rawa al-hadith al-bazzar an abi sa'id ai ruwaya da aka zama daga hadisin bazzar daga abu sa'id al-khudri na'am fa zakara mithlahu illa annahu qala fi akhirih fa basara yadahu wa qala khudhu bismillah illa sai dai annahu qala fi akhirih a ƙarshen hadisin fa basada annabi ya shimfida yadahu hannunsa wa ƙala ya ce kulu in za ku ci abincin nan bismillah ku ci da sunan Allah to nan shine mahalli ya duk abin da kake tsoro a duniya ka daina yanzu garin wayan ma sai ka zo ka game da rahin wayan eh ba ruwanka duk abincin duniya ka ce bismillah in dai ka faɗa kan Allah ya da ko da guba ba zai tasiri ba ba sai da mai guban ko maran guban ba in dai kaya ne yake zuwa ta hannun bature ko hannun yahudu ko hannun musulmi to nan gaba karka yadda ka ce bismillah eh in muna cewa bismillah ko guba miliyan suka sa ba zai tasiri ba duk abin da zaka ci ka ce bismillah ka rike wannan nan ga ka huta ko da guban ma ba zai tasiri ba amma ku yan musulmi ba ku a bismillah kun biye musu komai ya faru ba sai ku yi kuka da kanku ba kana musulmi in zaka ji abinci ka ce a ci da hannun dama kuma ka ce bismillah ka hana yaron ka cin abinci a hannun hagu kai kar ka ci a hannun hagu kuma in zaka ci ka ce bismillah in zaka yi haka ce bismillah kowane irin bala'i bature ya sa Allah ya da Allah zai tsere da kai ga ismul azim muna da shi ba wani ismul azama da ya fice bismillah babu shi saboda wannan harafi na bismillah guda bakwai ne ba sun mi ara alu lallama hakuri kaga wannan harafi guda bakwai to fatiha aya bakwai tana cikin su ita kuma qur'ani izu sittin yana cikin fatiha aya bakwai littafi ɗari da hudu gaba ɗaya suna cikin qur'ani izu sittin littafi ɗari da hudu duk qur'ani izu sittin ya haɗe su yawwa fatiha kuma ta haɗe qur'ani shi kuma bismillahir rahmanir rahim ya haɗe fatiha kuma bismillah ya haɗe ragowar harfan bismillah ita kuma ba ta haɗe su to yi yasa an kace bismillah to daidai yake da ka karanta aya dubu hida da mai tanda ya hudu na qur'ani gaba ɗaya eh kowanne Allah yake ba sun ni ara alulan nan hakuri ai guba ba zai tasiri ba wane mutum an gama yi shi ko mutum ka ji ana cewa za a kai hima kan ake sarewa to kullum ka nan kofa ɗaya ne nan kofa biyu idan ka kofa uku hudu hancin ka biyar hida baki bakwai ina wani kofa in dai a kai ne kuma abincin kai za a sa an gama to haka yake sannan kuma sauran kofofin ma da zai karu ba su da yawa sai cibiya ɗaya sai marena sai na dubura in ka ɗauki wannan biyun ka ɗauke cibiya shi ne tara shi yasa ake cewa tara yake bai cika goma ba ka ji dalili idan mace ne in ka gama da nonunan ta sha biyu to ita kuma ta zama sha ɗaya kenan ta tayi daga taran ta zama sha ɗaya to saboda haka in dai ka ce bismillahi to in Allah ya da duk guba ba zai ma tasiri ba in kuma kai almajiri ne ka riƙa almajircin to sai ka ce bismillahi alladhi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim shi kuma ba wai a sa abinci guba ba in kai wannan ka dau guban ka shanye shi wannan ba abinci ko na ba ake sa guba ba to yi wannan kuma idan yi ka faɗa kar ma a sa abu guba yi tsuran guban ka ɗauka ka haɗe in dai kai imani da Allah ba zai cutar da kai ba to mun gaya muku nan gaba kar ku yadda duk abin da za ku ji ku yi bismillah eh saboda a nemi kariya ga duk wani sharri
fa akalna wa zakara ismu allahi falam tarurra minna ahadan wa galana wa zakara ismullahi annabi da yace ku ce bismillahi wa zakara ismullahi alaiha ai da muka ce bismillahi falam tarurru minna ahadan daya gayi mun ci ba wanda ya cutu to mu me muke jira littafi a gaban mu karatu a gaban mu annabi namu qur'ani namu annabi ya gaya mutane su yi bismillah sun yi sun su cutu ba yau mu kuma abin namu ne me yasa mu ba za mu yi ba kana ji fa da yace da muka ce bismillahi nan falam yarurru minna ahada babu wani daya a cikin mu wanda ya cutu da ya faɗi bismillah nan na'am qala laqari abul farali wa qad karraja hadisan shatil mazmumati ahlu sahihi wa karrajahu al ayyuma alqali iyar yace haƙiƙa karaja hadisi shati wannan akuya hadisi na wannan zancen na karbata wanda aka mata guban nan malamai masu hadisi sun fitar waka raja hul ayyumma manya manyan shugabanni su ma sun fitar wannan hadisi wa huwa hadisun mashhur wannan hadisi ne shahararre baina al-kaf wal am inda al-jamhur min al-ulama wal a'lam wa talaba ayyummatu ali nazari fi hadha al-bab wa talaba amma ana kan samu sabani ayyummati manyan shugabanni ahlan nazari malama min almutakallimina malaman tauhidi wa gairihim da wannan su fi hadal babi daga wannan babin
فمن قائل يقول هو كلام يخلقه الله تعالى في شاة الميتة أو الحجر أو الشجر فمن قائل أقول ما لم تزكي تيوا يقول هنا تيوا هو كلام وانا زنشان دا كلمة يوا أنب زنشاني يخلقه الله تعالى وان دا الله يهلت دا إتا في محل من الموجودات kaji fi shadi a cikin wannan akuya mai tatin macacciya aw hajari ko da itaciya awal hajari ko a marmara
وحروف وأصوات يورثها الله فيها wa hurufin da harufa wa aswatin da muryoyi yujisu Allahu biya wanda Allah ya farar ya samar daga cikin sa ويسمعها منها دون تغيير عليها ونقلها عن هيئتها ya zama uwa yadda ake sauraron wannan maganar mina daga cikin ta duna ta gayyar ashkaliya ba tare da an rikita da wasulan maganar ba maganar ko a wasali ba a samun gyara wa naqaliya da yadda aka cirato an hayatiya ga kamanninta wa huwa مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر رحمهما الله wannan hadal kauli wannan magana to yi ne mazhaban shehu abi hasan al-ash'ari da alƙari abubakar ɗan ɗayibi albaƙin lani rahimahullahu dukkaninsu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولا ثم الكلام ثم الكلام بعده to wa akaruna wasu malaman kuma zahabu sun tafi ila ijadi ai ijayi Allah madaukakin sarki na cewa Allah ya samar da alhayatu rayuwa to bayan sai da ya samar wa da wannan naman rayuwa awwalan da farko sun kalama daga baya kuma sai Allah ya samar da zancen ba da hu bayan rayuwa wasu akan haka suka tafi ووكي هذا أيضا عن شيخنا أبي الحسن wawuki an samu hikaya haza airan wannan ma an shekina ga malamin mu mashar ahlus sunna abu hasan al-ash'ari shi ma dai abunsa ne wa kullum محتمل dukkanin kowanne dai wannan zancen guda biyu kowanne abin dauka ne kuma abin dubawa ne والله أعلم amma dai Allah shi ne masani hakan ne ba hakan bane Allah shi ne masani إذ لم يجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات idan lam yaj'al ba sai dole an sa rayuwa ba ba zai zama sharadi ba dan a samar da harufa ko dan a samar da sauti ba sai an sa rayuwa ba an ga dama ba rayuwa ma sai abin ya tabbata tun daga kyaure yana da am ka gani ga bango yana da am in ma bangon an ce kasa ne da rai ai kyauren karfe ne da ya mutu daga cikin dutse to ka gani izla يستهيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها
izla ya sahilu domin hakan ba zai sa ya samu koruwa ba wujudu ha samuwan jama'a adam hayati tare da rayin samuwa bi mujarradiya a tsiraice
فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرد الحياة لها fama in kan amma idan ya zama su samun harufan nan da muryoyi ibara zai zama fassara ne anil kalamin nafsi ga zance irin na nai rai to fa labudda ba makawa min sharri la hayati dole ne sai an samu sharadin rayuwa laha a gari ita wannan muryoyi
إذ لا يوجد كلام النفس إلا من حي inda la yujadu domin ba a samu kalamin nas zance na rai illa min hayyin sai dai daga rayayye
خلافا للجباء har wannan sabani ne ga juba'i shi bai yadda da wannan ba shi kuma ya saba shi yana daga cikin mu'tazilawa ne shi juba'i din da kake jin labarinsa malami ne babba malamai sun faɗe yayi wafati hijira yana ɗari uku da talatin shi juba'i malamai kai sun ce yayi wafati ɗari uku da uku ya rasu na'am نعم من بين سائر متكلمي الفرق في إهالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات min bayani tun tsakanin daga tsakanin sayar mutakallimi sauran wato ma'abuta zance alfiraki na rarrabuwan jama'a fi ihalati haƙiƙa su dinnan wato suna korewa wujudul kalam lafazi samun zance na lafazi wal huruhu da harfa wal aswatu da muryoyi hakan baya samuwa illa min hayyin sai dai ga rayayye kaga an koma cewa da farko kamar naman ya rayu murakkabin a wanda za a hirya shi bayan rayuwan kuma sai a samo masa magana ala tarkibi bisa ga hiryawa man yasihu minhu nuduga na wanda ya cancanta ya hurice bil hurufi da harufa wala suwaji da muryoyi wannan magana na zuba yayi nisa yayi nisa yanzu a yi za a yi zance jama'ar manzon Allah ku ce sai an shirya abu abin nan in ya zamanto daga farko sai an samu masa da rai nawa bayan nan a hirya masa rayuwa sannan zance irin na mutum zai yoyi da yana nan yau da mun kirawo jubba'i mun nuna masa wani abin da bai taba gani ba a ce zo jubba'i in yanzu sai a ce a tada jishan an ce a ce kwanta kwanta kwanta a ce rai ne da yi ga jishan za a tarihi kada zai magana ko baya yi kafin ka tafi sai a ce rai ne da yi jubba'i ba rai eh to yake nan tunda ba rai wannan yayi to wancan ma haka ne ko ku kawo rediyo ku ajiye masa a ce dubai zo ga wani abu zo gani sai ajiye masa rediyo mutanen gari kaza sun yi kaza mutanen gari kaza ma ka ji zance ka duba daidai ne eh ba sabani eh to fasa ciki ba rai ba rai ai ba sai abin an je nesa yanzu abin zamani ne ba sai an yi wannan wahalan ba kurin Allah lamarin sama inna ma amruhu idza arata shay'an nan yaqulu lahu kun fayakun in yace da abin ya zama kurin ko ya ko da murya ko ba murya ko da hariye ko ba hariye in Allah ya yarda abin zai magana sai yayi magana fa'alu ne lima yuridu ai
ولتزم ذلك في العطاء والجزء والذراء kaji bayan wannan ma ne yace wanda zama Jubai ya ce hakan an nazarta zalika wannan filasa cikin tsagon kwani wai tsagon kwani ma sai musu wannan tsarin waljizi shi ma ku tattaran dibinan sai da aka raya shi wanda rai karbatan ma sai da aka raya shi sannan aka bayi ikon magana to وقال إن الله نعم وقال إن الله خلق فيها حياة وخلق لها فما ولسانا وآلة أمكنها بها الكلام kaji fa maganar jubba'i wa qala hi jubba'i yace wa inna allaha khalaqa fiha hayatan sai da Allah ya halatta abin rayuwa wa karaka la fa ma ya keta mata baki kai kaji fa wani zanen aka yi masa harye da gaggawa wa annahu makkana kuma ya samu haryen da zai iya magana biya da ita min kalamin na zance sannan yoyo to wannan magana yayi nisa mhm.
نعم وهذا لو كان لكان نقله aka ce wannan magana na jubayi da haka ne ai da hadisi za a gani a rubuce tunda ba gani aka yi a rubuce ba tunani yayi to wani kuma sun yi tunani na cewa hakan ba zai yoyi ba mhm.
والتحمم به wata mubi da an himmatu da hakan ai na'am آكد من التحمم بنقل تسبيحه أو to حنينه kaga da wannan shine ma mafi karfi da a tuhumce shi fiye da yadda aka cirato hadisin nan da haninin nan na wato haniniyan nan na kututturen dibino Mhm.
ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك wannan maganar da jubbai ya faɗa walam yunqal ahadun ba a cirato a gun mutum guda ɗaya ba min ahli tafsiri daga malaman tafsiri wa ruwayati da malaman ruwayan hadisi shay'an min zalika wani abu dangane da haka Mhm.
فدل على سقوط To دعواه yanzu dai yana shirye da do- dole da'awar da juba'i za a sare da ita eh maganar juba'i din ba shi da tasiri mu tun kafin a zo nan ma mun kawo hujjoji ayi na'am مع أنه لا ضرورة إليه في النظر babu wani larura wanda zai cutu a cikin dubawa ko kuma a cikin tsokaci mhm.
والموفق Allah الله da zai bada dace shi ne Allah mhm.
وروى وكيء رفعه عن فهد بن عدية an samu ruwaya daga waƙi'i shine az-zahiri annahu ibn jirash rafahu an ɗaukaka wannan magana izuwa ga fari dan adiya Mhm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي قد شب لم يتكلم قط an zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ujiya fi sabil an zuwa da annabi wani yaro kada shaba amma yaron fa ya zama saurayi malamai sun ce yaron ya kai dan shekara sha biyar lam ya takallam kadon tun da yake yaron bai yi magana ba ga ya kai manzilan ya a masa aure yaro kullum ya yi shekara ɗaya shekara biyu shekara goma sha ɗaya sha biyu har ya biyar yaro bai yi magana ba kuma ya zama saurayi tun da yake ko da wasa ya bude baki ya magana bai yi ba to yi ne aka kama yaro aka kawo shi gaban wannan annabi namu Mm.
فقال من أنا ana zuwa sai annabi ya fara yi wa yaro magana ya ce man ana annabi ya ce waye ni na'am فقال رسول sai الله ya ce ai kai manzon Allah ne yaro ba sai budu baki ba tun da yake bai budu baki ba iyaye sai mamaki ya ce kai ai manzon Allah ne Mm.
وروي عن مؤرد بن مؤيكيب kuma an samu ruwaya daga mu'ayiri dan mu'aikimin yana cewa ra'aytu minan nabi sallallahu alaihi wa sallama ajaban yace ni ba na ga abin mamaki da yawa a gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am ji'a bi sabiyin yawma wulida fa zakara mislahu kuma wani yaro ne yau aka haife shi da yau aka haifi yaron aka dauka aka kawo annabi yaron shi ma annabi ya ce fasa kara misul annabi kala lahu ya ce da yaron man ana waye ne kala sai yaron ya ce rasulullahi manzon Allah ne a ran da aka haifi yaron ya zo a ran nan yaron ya yi magana mhm.
wa huwa hadisu mubarakil yamama wannan shine hadisin da aka samu mubarakul yamama shi yasa ake ce da yaron mai albarka ne a ƙasan yaman ran da aka haife a ran nan ya yi magana da annabi mhm.
na'am wa yu'rafu bi hadisi sha sunata ismi rawihi to kuma an fi sanin wannan hadisin da hadisin sha sunata shine rawun wannan hadisin mhm.
وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce da yaron صدقت بارك الله فيك sai yaron dama yau aka haife shi annabi ya ce waye ne sai ya ce da manzon Allah kai manzon Allah ne faƙala sai annabi ya ce sadakta yaro kai gaskiya ai fi ma na daga ta cikin abin da kai hurici barakallahu fi ka fi umrika aw fi amrika annabi ya ce to Allah ya ma albarka a rayuwanka ko a lamaranka abinda annabi ya masa addu'a summa innal gulam لم يتكلم بعدها حتى شبه wannan yaron da yawa annabi magana bai ƙara magana ba sai da yaron ya kai matsayin shekara biyu yayi sai magana sannan ya fara magana Mhm.
فكان يسمى مبارك To اليمامة wannan yaron sai ake ambatonsa da mubarakal yamama yaron dama dan maka ne dan yaman ne likaunihi sallallahu alaihi wasallam da ana wuzil barkati annabi ya masa addu'a da albarka urifa ila yamama aka raba shi zuwa ga yamama li annahu kana min ahliha dan yaron asali dai hi asalin iyayensa mutanen yaman ne shi a kamus ya zo annal yamama jariyatun zurqa'a kana tabzirur rakibu min mazirati salasata ayyam shi a yamama ana cewa akwai wata boka ma ana kiranta zurqa'a ita ma ana cewa kuhanatul yamama to yi ko wannan mubarakal yamama to kaji saboda haka kuma yaran da ma suka yi annabi ya magana da su suna yara ko kuma wanda suna yaro suka yi magana ga wani malami ne ya wake mana su a namun sharhi مم. تكلم في المهدي نبي محمد ويحيى وإذا والكليل ومريم تكلم في المهدي wanda suka yi zance a zanin goyo suna gunya annabin mu ne sai annabi Yahaya shi ma yana yaro yayi magana da annabi Isa sai annabi Ibrahim sai Maryama binti Imrana ومرب- ومبرئ جريه ثم شاهد يوسف وطفل لدي لكدود يرويه مسلم ومربئ جريه شي wannan wanda wanda jiraiju ya kubutar da yi ne jiraiju to yi ma wannan yana yaro yayi magana ثم شاهد يوسف sannan kuma wa shahida shahidan min ahliha yaron nan na annabi yusufa to yi ma yayi magana yana yaro wa iblu da ɗan jinjirin nan ladaila kududu wanda za a jefa mahaifiyarsa ya ce iya inda za mu gudu ne wuta inda za mu je nan ne aljanna dan muslim ne rawaice hadisin wa dibulin alaihi marra bil ummati alladhi yuqalu la tazani wa la tatakallamu da wani yaro shi ma ila yau wanda wannan yaron mara bil ummati baiwa tana bacewa alladhi yuqalu laha ta zani wala ta takallamu ana cewa ga wata mata yara suna binta da dutse ta yi zina ta yi zina ana jifanta ana jifa sai uwar yaron ta ce Allah na roƙe ka kar ɗana ya zama irin wannan sai yaron ya ce Allah ka mai da ni irinta Allah ka mai da ni irinta uwar ta kalla yaro ya yi shiru can an jima sai ga wani mutum akan doki mahayi ana girmama yi sai uwar da ce Allah ya sa ɗana ya zama haka ya ce Allah kar ka mai da ni irinsa to wannan yaron shi ne ya magana yana yaro aka ce me dalili aka ce iya kin ga wannan mai wanda tana cewa ta yi zinan ana jifanta mai gaskiya ce ba ta yi zinan ba ina roƙon Allah ya mai da ni mai gaskiya wannan wanda kike ce in zama irinsa shege ne bai da uba to yi ne wannan yaron yana yaro yayi magana وما يدد في آله فرعون دبلوا وفي زمن الهادي مبارك يكتم kaga makidiyan fir'auna lokacin da ake jefa yayanta a wuta anan suka ce da uwar iya ki yakuri a nan aljanna yake wannan yaron dan karamin to yi ma dan aljanna ne a zamanin annabi kuma an samu mubarakul yamama to shi ma yana yaro ya yi magana wayannan su ne suna yara suka yi magana wa kanat hadhihi al-qissatu bi makkah fi hajjati al-wada'i wa kana hadhihi qissatu wannan labari a maka aka yi fi hajjati al-wada'i a hajjin annabi na ban kwana hijira yana da shekara goma sha uku zai bar duniya
wa an al-hasan utiya rajulun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam labari ya zo daga hasan basari وجي رجل النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ne ya zo gurin annabi tsira da amincin Allah to dole hadisin a nema masa matsayi shi Hassan Basari bai ga annabi ba bai ga annabi ba dole sai ya ce ya gani a gun wani idan ya gaya mana sahabi to sai mu ce da hadisin marhu'i ne an dangana shi ga annabi amma tabi'i bai ga sahabi ba bai karbo ba to mun kadi zai zama hadisi eh kaga ya san basari bai ga annabi ba ai amma ana kai gidan annabi matar annabi shi ta baya nono ya yato tunda tabi'i ne shi kaga dole zai nema abun waye ji shi ne abinda malaman hadisi suke nema to ya aka yi fa zakara lahu annahu dara bunayatan lahu fi wadi kaza to sai mutumin ya zo gurin annabi ya ja rasulullahi na yarinya ta ce yar karama akwai kaza na bar yarinya ta ina tsammani ma halakat ala zaini ya ɗauka ma yarinyan ko ta rasu akwai kaza to ya kai amfan dalaka ma'ahu ilal wadi annabi ya ji to tun da yake haka ne zo mu je gurin kwarin da ke wa nadaha bi ismiha wa nadaha albintat to yanzu waye kira yarinyar mata ku ba sani ba waye guda biyu ne fa nada sai ka ce abuha awun nabi sallallahu alaihi wasallam to amma idan yaron yayi magana to sai ya dauki abuwa kiran annabi ne dan shi ne da mu'jiza wanda yarinya za ta yi magana falada sai aka kwalla yarinya annabi ya kwalla yarinya kira bi ismi ya da sunanta yace da ita ya fulanatu ajibi bi iznillah ya fulanatu sai annabi yace ya wance wato kiran ya zama na annabi ajibi ki amsa min bi izinin lahi da izinin Allah bi amrihi wa taysirihi in fakarajat wa hiya taqulu labbaika wa sa'adayk wa karajat yarinyan ta fita wa hiya cewa ita ta kulu tana cewa labbaika na amsa kiranka wa sa'adayka arziki ya tabbata gare ka ya manzon Allah فقال لها إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك عليهما
faƙala la annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da yarinyar illa abuwaiki mahaifiyarki da mahaifinki kada aslama hakika sun musulunta fa ina hababti idan kina so an urada ke laihi ma zan mai da ke gurin su na'am qalat la hajata li fihi ma wajadtu la khairan li minhuma
qala da ce la hajata li fihi ma ni fa ba ni da bukata da su abin da yasa take da wai bakin iyayen ta yi ba eh ga amsan ta nan wajadtu la ni fa na je gurin Allah yanzu na lahira khairan li minhuma sakamakon da Allah ya bani ya fi zama na na duniya
wa an anas radiyallahu anhu أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز أمياء labar ya zo daga Anas radiyallahu anhu a ruwayan Adi da Bayaki da Ibn Abi Dunya da Abu Nu'aymi anna shaban min al-ansar wani saurayi ne da samarin birnin Madina tuwafi ya yi saurayin ya rasu walahu ummun ajuzan kuma ya rasu ya bar mahaifiyarta ta tsufa نعم أمياء kuma bayan tsufan ma ga makanta ba ta gani فزجيناه وزيناها zainaha faka je lahu bayan ya mutu aka kawo bargo aka lallabe yaron sai aka je gaban iya tsohuwa wanda ba ta gani azaina muke mata ta'aziyya iya wance sani da haƙuri fa ce ɗana me ya faru sannu iya ai haka Allah ya daura miki nauyi to Allah ya iya miki sannu tana wai me ya faru ne aka ce ai ɗanki ne wane mai suna wane mai kula da ke Allah ya karɓi ransa Allah ya karɓi ransa wane ya rasu to anan ta fara ji ake mata ta'aziyya na'am فقالت مات yake ابني fadiya wai ɗana ne ya rasu aka ce ɗanki ta ce ɗana aka ce ɗanki to za ta yi magana نعم na'am قلنا نعم sai muka ce i iya ɗan naki dai mai kula da ke banda hi ba wani ɗa- ɗan naki ne dai rasu Mm.
قالت اللهم إن كنت تعلم أني آجرت إليك وإلى رسولك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة المصيبة فلا تحملن علي هذه المصيبة faƙala ba ta ce da mutane komai ba ta ce Allahumma ya ubangi in kunta ta'alama min niyyati fi hijrati Allah in dai ka san cewa niyyata da hijirata a ta hajarta ilaika ya ubangiji an ni hajarta ilaika ni dinnan na kaura zuwa gare ka wa ila rasulika kuma na kaura saboda taimaki annabinka rija'a min ajali amali Allah ina sa rai saboda dalilin wannan burin nawa an tu'ina ni Allah ka taimake ni ala kulli shiddatin bisa ga kowace tsanani waqi'atun li wadda ta auku a gare ni fala tahmilna alayya Allah kada ka daura mun hadhihi musibatu wannan musiba na dana ya rasu Allah ni kar ka daura mun in dai na kaura da kyakkyawan niyya na taimaki addini na taimaki annabi Muhammadu wannan ya za na kaura daga maka na je Madina na ke kan haka to in dai abin da nayi nayi da kyakkyawan niyya to masifan ɗana ya mutu ɗin karka ɗaura mu yasa duk lokacin da ka bar iyayenka ka zo karatun Qur'ani dan Allah da neman ilimi dan Allah duk masifar da ka sani in dai kai addu'a Allah zai ɗauke mashi saboda in dai da kyakkyawan niyya ka zo to kai ma in kai irin wannan tawassulin Allah zai taimake ka ba da niyan barin zo karatun fice gaban wada ba ba da niyan barin ya karatu in je masufa in burge mutane ba ka yi karatu dan Allah ka nemi izini a gun iyaye ka fito da kyakkyawar niyya ba da niyyar ka je ka dinga yawan danne dannen waya zan je in ji waka zan je in ji kaza duk ba da wannan ba karatu zalla sak shi almajiri in ya zama sak to sak yake eh amma in dai kaga almajiri mai daure daure ba sak yake ba eh yau kaga ya daure bel yau ya sa wani abu a kunne in ya ga malamin ya cire ya miyar munafiki ne wannan munafiki ne da ma ba karatu ya kai ba kuyi yana nan in ba ka nan sa wani abu a kunne kukur kukur yana ji kuma in ya ganka kuma ya cire to kai malamin kuma kana munafurta ta ina za ka yi kyakkyawan abu Hmm? an jima ka sa wata waya a nan ka sa wani abu ba ka so ya fada ka je ka sa wannan da arna suke sawa kana yin wani gaye wanda bai kamata ba in kana gun karatu an ce ka ya suke za ka in ka je gida sai ka tara su ma kaga duk munafurci ne kurin ka rayu sak sak din sak ne ɗaya tal kurin malamin ka ya san ka da gaskiya in ba ka da hi ya san ba ka da hi in akwai ya san akwai amma kana almajiri kana taɓa koyewa malamin ka kuɗi ka yi nan ka ce wallahi ba ni da hi wallahi kuma ka je kana sayan wani abu ka yi tsalle ka je gun yarinya kuna fira ka yi tsalle kana nan ba dan Allah ka fito ba in dai dan Allah ka fito dan Allah to duk abin da kai addu'a Allah zai karba kuma abin da ka zo nema za ka samu eh niyatul mu'mini khairun min amalihi to ga nan dai wannan hijira abin da yasa ake cewa hijira ba wani abu ne hijiran ba almajira ce kurin in dai almajircin nan da muka raka annabi dan gaskiya muka fita almajirci in ji ta Allah karka dora mun almajira ce ma ba almajiri bane ga almajira ta yi addu'a ɗanta ya mutu ta ce Allah kar ya ɗora mata yaya almajiri kuma in yi addu'a to za ku ji ya aka yi وما برهنا أن كشف الثوب عن وجهه فدئما wannan ودئمنا bari na ba a rabu ba ta gama addu'a uwar shi kenan kullum sai aka ji tufafin yana motsi da aka ji aka sai ta sai ya yaye wannan bargon ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kullum hide ya mutu ya ce ya tayi ya ce akwai tuwo aka ce akwai ya ce yunwa nake ji mutuwan da bai yi ba kenan kurin ya yaye a mutuwa ka- mutum ya taimaka wa annaba dan Allah a ɗaura ma mutuwa in dai dan Allah ne ce ba na son wannan masifar kurin yaro daga mutuwa sai ya juye sai aka juye da mutuwan barci shi yana can an jima ya yi miƙa ya- ya yaye wannan mayafin da aka ce ya mutu ya wanka tal ya da ya ce hi- yunwa ma yake ji kurin ya- ya narke abinci maganar mutuwa babu sai wata rana mutuwa ta leko ta koma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutuwa sai wata rankin tafi tafi ba hiri ta tafi almajira ce ta yi addu'a yaya almajiri in yi addu'a Mm.
وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري an samu ruwaya daga abdullahi dan ubaidillahi al'ansari mutumin madina Mm.
نعم كنت في من دفن ثابت بن قيس بن شماس ya ce kunta muna daga cikin wanda suka binne fiman da bana sabit dan kaisi dan shammasi e ya ce da ni aka binne shi bayan yayi wafati na وكان قتل باليمامة zan a yakin na na banu yamama a nan aka kai sabit dan kaisu dan shammasi lokacin da Allah ya sauke ya yi ladina amanu la tarbahu aswatakum fawqa sautin nabi ai kaga bai ƙara zuwa gurin annabi ba she ga gida ya zauna sai annabi ya aika ya ce a kira mun sabitu dan kaisu dan shammasi sai annabi ya sa aka kira ya aka ce sabitu ya yau kusan kwana uku hudu biyar baka zo wai sai rasulullahi ni ban yi magana a hankali ba ina da garjin murya Allah kuma ya zauke ya yi walazina amanu la tarfau azuwa da kun fauka sautin nabi kar na je na daga rai Allah ya fushi da ni ya min azaba shi yasa ne ya zama na a gida annabi ya ce yanzu sabiti ba ka so ka rayu sa'idi kuma ka mutu shahidi ya ce ai sabiti za ka rayu sa'idi za kuma ka mutu shahidi haka aka yi bayan annabi ya bar duniya yaƙin iranan yaƙin banu yamama a nan aka kai yayi a yaƙin su musaila mutar kazab to a nan sabitu ɗan kaisu ɗan shamafi ya yi shahada shi wannan kuma yana ba mu labari ya ce da ni ma aka binne hito me ya faru فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول محمد رسول الله
za mu ci gaba da kayanmu shi da za a sa ya kamari kurin ya jinjina wa annabi ya mutu fa an binne shi za a sa ya kamari ana niyyar za a sa ya kamari sai ya ce muhammadin rasulullah abin da ya faɗa to mu ma muna kai yanzu kai za a sa ka a kamari ka faɗi wannan ai ka gama mala'iku sun zo ana asayi mutane ba suna cewa Allah ya sa musu mutu da imani ba to ka musu ma wa'azi ana sa ka a kabari ka ce Muhammadin Rasulullahi ai ka higa da higanka kuma ka fita da fitarka kuma a shirye ka higa lahira wallahi a hirye dai ana so wannan wannan bawan Allah ya higa lahira a hirye to ya za muke jinjina mu kar wannan kalmar bar bakin ku Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga higa masu yi da gaske kabari za su higa sai da ya jinjina wa annabi ba cewa ya la ilaha illallah ba kullun za a sa ya kabarin ya ce haka ya faɗa ya higa kabarinsa Allah ya ba mu albarkacinsa Mm.
أبو بكر الصديق ya ce kuma abubakar siddiku ne na'am عمر الشهيد kuma ya ce umar shahidi ne عثمان البر الرحيم to kaji da ya faɗa abubakar sadiq umar shahid usmanu barur rahim haka ya gama ya faɗa Mm.
فنظرنا فإذا هو ميت ai da aka duba aka ce kole ne da shi da aka duba babu Allah ya karɓi ran a hakan dai wannan magana sabita dan kaiso dan shammasi Mm.
وذكر عن النعمان بن بشير an samu ruwaya daga nu'man dan bahir yana cewa أن زيد بن خارجة كر ميتا في بعض أذقة المدينة akwai zai da dan karija karrama ya shi ne wanda ya faɗi yana tsaye kurin sai ga ya faɗi ya mutu a wasu kwararo daga layukan birnin madina mm, فرفع وسجي وسجي sai aka ɗauke aka yi gida kuma sai aka lallabe shi da bargo dama mutum ya mutu ba a barin sa a buɗe inda an rufe masa ido sai a lallabe shi da bargo na'am إذ سامعوه بين الإشاعين والنساء يصرخن da حوله يقول bayan da azra aka da ya faɗi aka yi gida tsakanin magarba da iya kowa ji labari aka ce me yake faruwa ne aka ce ai zai da ɗan karida wallahi a tafi kuma kwana ya ƙare ya faɗi ya mutu shi kenan labari da ya daidaitu tsakanin magarba da isha mata sun taru ko ina mata suna kururuwa suna kuka dangane da mutuwan zaidu dan ha- dan karijar kaji ya aka yi yaqulu ansitu to yi da yake lallabe ya mutu sai ce da mutanen aihiru aihiru na'am fasara an sai wajhihi muka yi sauri muka bude fuskansa na'am faqala Muhammadu
rasulullah
wannan lamari ba azimin ne ba eh ana bude fuskarsa kudin sai ce to fa jama'ar manzon Allah shi ma ana budewa sai ce Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din ma ga a gaba mai sharhi ya ƙara sahi to ya aka yi al-ummi wa katimun nabiyyin ya ce al'ummi annabi ne al'ummi katimin nabi ne shine suka makon annabawa Mhm.
kana zalika bil kitabil ya awwal ce wannan yana nan allautawin lauhil mahuzi a rubuce ثم قال صدق صدق sannan ya ce gaskiya ne gaskiya ne Mhm.
وذكر أبا بكر kuma ya وعثمان ambaci abubakar ya ambaci umaru ya ambaci usmanu Mhm.
ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته
daga nan sai ce assalamu alaika ya rasulullah assalamu alaika wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan nan yayi wa annabi sallama ثم عاد ميتا har كما da ya كان faɗi wannan magana aka duba sai a gan shi kuma ba dai kama kana kamar yadda yake ya koma ga Allah to jama'a ya dai ma tsaya nan aiko bakwai takwas da rabi yayi an dohi tara Allah ya yi wa abin da aka yi albarka to jama'a ai wa annabi salati goma Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama